بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat na babban malami al'allamatu sheikh muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi inda malam yake cewa idza arafta ma qultu laka min ma'rifati qalbin wa arafta shirka billahi alladhi qala Allah fihi zuwa ƙarshe wanda shine karatu na hudu na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله إذا عرفت ما قلت لك من معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل نعم mana ya ce iza arafta ma qultu laka idan ka san abin da na gaya maka na abubuwan da malam ya zubo mana a baya na kasancewar yadda kadai da tauhidin rububiyya ba tare da haɗa shi da tauhidi na uluhiyya ba wannan baya shigar da mutum cikin addinin musulunci sai ce to idan ka san da haka min ma'rifati qalbin sani irin na zuciya wato sani wanda yake na yaƙini ba wai sani safahi haka nan ba a'a sani na gaske zuciyarka ta gamsu ka samu natsuwa ka samu itmi'inan ka samu ainihin wato sukuni akan wannan sanin sannan wa arafta shirka billah kuma idan ka san shirka da Allah subhanahu wa ta'ala wato ka san meye tauhidi kuma ka san nau'uka na shirka wannan shi zai taimake ka gurin tabbatar ka akan tauhidi allazi qala Allah fi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lalle Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi in aka hada shi da wani to fa baya gafarta ma wanda yayi wannan laifin amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yakan gafarta zanubin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama ko kuma zanubin da ba shirka ba duka zai iya dauka addun da ma'anar girman shi bai kai shirka ba addun da ma'anar alghayr wato ba zanubin da ba shirka ba Allah yana yafe shi duk girman shi ko kisan kai ne ko zina ne ko shan giya ne ko menene Allah yana iya gafarta ma mutum in dai baya shirka ga hadisin Abu Dharr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi kalmar shahada ya faɗi la ilaha illallah wato ainihin zai shiga aljanna abu dalin ya ce wa in zana wa in saraf nabi ya ce wa in zana wa in sarafa ya kara wa in zana wa in saraf in zana wa ana uku ya ce wa in zana wa in sarafa ala ragmi an fi abi dalil kaga duk zunubin da ba shirka ba Allah yakan iya gafarta shi sai dai kar mutum ya rudu ya shagaltu da ya dogaro kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'az bin jabal da ya hana shi ma mutane albushiri kan wannan mas'alar sai ya ce wato la tubashirhum fayattakilu kar mutum ya kwanta da kaya ai tun da bana shirka su wa'innan zunuban malamai suka ce al-ma'asi baridu shirk wal kufr su kansu laifukan da kake aikata aikatawa shirka ce ta aiko su su ainihin yi wasa da hankalinka wata rana tun kana aikata laifi karami ka koma babba har wata ran ka fada cikin shirka haka ake so mutum ya bar laifi ga baki daya shi yasa Allah ta'ala ya ce ainihin wato mu bar alfawahish ma zahara minha wa ma batana wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batana an fahimci wannan sai ce wa arafta dinallahi allazi ba'atha bihi ar-rusul kuma idan ka san addinin Allah da ya aiko manzanni da shi wanda shine addini wato ainihin alhanif wanda ya karkata daga duk wata hanya ta bata ya daidaita ya miƙe akan hanya ta shiriya ta bautar Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba min awwalihim ila akhirihim tun daga na farkon su annabi nuh har zuwa na karshen su annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa alaihim salawatullahi ta'ala wa taslimu babu wanda bai zo da wannan addini na tauhidi ba alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin siwa addinin da Allah baya karban wani addini daga wani in ba addinin nan na musulunci ba wanda shine ma'anar shi istislamu lillah bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal khulusu min ash-shirk wa arafta ma asbaha ghalibun nas fihi min al-jahl kuma idan ka san abin da mafi yawancin mutane suka wayi gari akan shi a yau na jahilci bi hada suka jahiltar hakan sun sun kasa fahimtar menene asalin addini menene asalin musulunci to a fada ka fa'ida ce ni in Allah ya taimake ka kai ka san tauhidi ka san shirka kuma ka san halin da mutane suke ciki a yau na jahiltar tauhidi da ita kanta shirkar to za ka samu fa'ida biyu al'ula fa'idatul ula alfarhu bi fadlillahi wa bi rahmatihi za ka yi farin ciki da falalar da Allah ya maka da kuma rahma da Allah ta'ala ya maka don bayin kanka ba ne la bi haulika wala bi quwwatika Allah ta'ala ne ya datar da kai yama gam da katar muwafaka ce daga gare shi sai kai farin ciki ka ji daɗi akan wannan falala da Allah ya maka ka kasance mai tauhidi ka kasance mai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a bisa yanda Allah ya tsara fa'ida ta farko kenan kama qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون kace musu da falalar Allah da rahamar shi falalar Allah suka ce ainihin alkur'ani rahmar Allah aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dukkan su suna kira zuwa ga tauhidi ne to wannan musuluncin da Allah ya datar da kai zuwa gare shi falyafrahu to ku dokacin musulmai ku yi farin ciki dokacin mumine wanda suke kan aqida ku yi farin ciki hankalinku ya kwanta ku samu natsuwa saboda Allah ya shiryatar da ku zuwa ga tafarki madaidaici wa khairun mimma yajma'una shi wannan addinin na musulunci shi wannan alqur'anin ita wannan aqidar sun fi dukkan abin da mutane suke tarawa na dukiya da gidaje da bayi da sauran kadarori na rayuwa Allah ya ce malam yace wa afadaka aiba الفائدة الثانية والأخيرة كما هكا زي قار فائدا ترمك دوانا أبشين الخوف العظيم وأفادك أيضا الخوف العظيم هكا زي فائدا ترمك دا جنس ورومي جرما كزما تكين ترتر كدنقر أذنا كما في نفس الوقت فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل ومن إذا كسند تشيوا mutum fa yana iya kafirta da kalmar da za ta fito daga bakin shi kalma guda ɗaya za ta iya ruguza mishi aikin shi wa kad yaqulu ha wa huwa jahil kuma ta yiwu ya faɗi kalmar alhalin bai ma san yana yana da ya jahilci kalmar ya jahilci girma da ainihin tsananin nauyin wannan kalmar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai iya faɗin kalma ɗaya da za ta fusata Allah kwata-kwata bai damu ba bai ma san matsayinta ya kai haka ba amma sanadiyar wannan kalimar Allah zai wulwula shi cikin jahannama ya shekara saba'in bai kai kasanta ba to kai koda waccan za a ce kalima ce ta saban Allah ba ta kafirci ba to ta kafircin ma za ta iya zama haka tunda aka kama wancan da laifin yayi ma'asiya an jefa shi a wuta to ko wanda zai furta kalma kuma ta kafirci Allah ya hukunta shi a matsayin kafiri da ita tunda munafukai waɗanda suka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin tabuka aka ji su wani daga cikinsu yana cewa kuma suna dariya sauran kenan sun yadda istihsanan bi qawlihi suna cewa ba mu taɓa ganin irin mahaddata irin namu ba ba abin da suka fi sani sai cin abinci ba abin da ke burge su sai kusantan mata ga su matsorata ba sa son haɗuwa da makiya suna nufin annabi da sahabban shi da wancan ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji su wane da wane suna cewa kaza da kaza ya suka rugo suna hayar rasulullah ba fa da gaskiya muke ba kawai dai muna dan raha ne haka dan mu dan rage hanya muna fira sai Allah ya saukar da aya wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kalima ce ta kafirta su kudaka mutum yana iya kafurta da kalmar da zai furta fala yu'zaru bil jahl mu ba za a yi mai uzuri da jahilci ba bari in dan karanta wannan a lamba din a gurguje ina fata an gane gashi sai yace man tatabba'a mu'allafati shaykh rahimahullahu ta'ala inji tal'at marzuq shi wanda ya ta'alikan yake cewa duk wanda ya bibi littattafan malam ibnu abdul wahhab rahimahullah وطريقته في الرد على خصومه wanda ya bibi salon malam gurin yi mawa abokanan jayayyan shi fada abokanan jayayyan shi su ne mubtadi'a da ainihin wato waɗanda suke mushrikai alima annahu da'iman yastakhdimu hadhihi aljumla anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisan yana yawan faɗin wannan kalma ce mutum yakan kafurta da kalmar da yake furtawa daga harshen shi lin raddi ala man za'ama annahu man qala la ilaha illa Allah la yakfuru wa la yuqtal walau fa'ala ma fa'al raddi ne saboda naz'a ta raddi ga waɗanda suke cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah ba a kafurta shi ba a kashe shi ko me zai yi ko me zai kaga wannan murji'anci kenan to dan ya musu raddi sai yake kausasawa ya ce kai akwai kalmar da mutum zai faɗa ko jahilci ma ba za a mai uzuri da ainihin wato jahilci ba sai ce wa qad waradat hadhihi al-jumla fi ar-risalati ath-thaniyati wal 20 min ar-rasail ash-shakhsiyya allati haqqaqaha ash-shaykh Salih al-Fawzan wa ash-shaykh Muhammad bin Salih al-Ulayqi ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض الجزء السادس الصفحة 155 والدرر السنية في الأجوبة النجدية ذيك سن شافين بغندنو ده مؤلفات ده رسائل لشي ابن عبد الوهاب نعم. شو أنت لتافنا الرسائل الشخصية الرسائل نيو ده ainihin wato in ban manta ba sun kai kusan guda 60 da wani abu waɗanda wasu daga ciki tambayoyi ne aka yi mushi ya ba da amsa wasu daga ciki rubuto tambayoyin aka yi daga wani gari sai ya rubuta aka kai amsa wasu daga ciki raddi ne yake mawa wasu malamai a wancan lokacin wasu daga ciki mutan wani gari yake rubuta mawa ya ce a aika musu akwai wanda kuma kamar ita wannan risala ta 22 ya sake ta ne ce ila kulli muslimi ila kulli man yasiluhu hadhihi ar-risalatu min al-muslim min al-muslimina ya sake ta wata tambaya ake mai nan take wani ko kuma wani abu makamancin haka to a cikin wannan risalar a ciki yake yin wannan wato ainihin jawabi yake cewa mutum ana iya kafurta shi da kalmar da zai furta a bakin shi ba tare da an mai uzuri na jahilci ba to maganar da zai kawo nan gaba akwai ta cikin littafin da aka ba sai mun karanta ta ba wato ta kasan wannan cikin ta'alif to kaga a nan gurin abinda malam ya dauka shi muhaddis din a cewa ya faɗi kalmar ne saboda tsoratarwa mutum zai iya kafurta da kalmar da zai furta a bakin shi ba tare da an mai uzuri na jahilci ba wato ba wai yana kore al'uzuru bil jahil bane ba sai dai yana kausasawa akan waɗanda suke ganin ma ba a kafurtan kwata-kwata sai sai kai ko akwai wanda ko ma bai san me ya faɗa ba zai iya kafurta to amma kuma maganar malin tana nan fa a zahirinta domin al'uzuru bil jahil ya kasu kashi biyu shi jahil din akwai jahilci ta bayan da mutum zai yi ya fahimci wannan abin ya koye shi saboda kasancewar shi nesa da ga ainihin malamai yana nesa da hadira ta ilimi saboda wani abu makamancin haka to wannan jahilcin shi ana mai uzuri a kan shi amma wanda yana cikin ɗaliban ilimi bal malamai kai yana kila tare da wasu annabawa ko wasu sahabbai ko wasu tabi'ai baya halartar majalis baya bincike baya tambaya abinda zuciyar shi ta raya mai kawai yake aikatawa to ko da yayi abu bisa jahilci ba za a mai uzurin jahilci ba domin yastati'u an yujanniba aljahalata fatamada fatamada alaiha wastamar haka wannan shi babu uzurin jahilci a kan shi wanda ibnu al-qayyim yayi wannan bayanin cikin tariqul hijratayn wanda ya kasa mukallafin har zuwa wato ainihin kashi 20 da ai kashi 18 wanda kuma alu jarillah abdullahi ibn jarillah ya ya ɗauko wa'innan a kasam ɗin na mukallafin sai ya rubutu a kansu ina fata an gane so don haka ba kowa ne za a ce a mai uzuri da jahilci ba ɗaya kenan sannan ba kowace matsala ce ake wa mutum uzuri da jahilci ba usul na addini mutum baya ya musulunta amma baya sallah ko ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan babu uzurin jahilci akan shi babu uzurin jahilci akai domin usul ne da kowa ya kama ya wajaba akan shi ya sani sai dai ga kaddarawa wanda ya kasance musuluncin ya zo mai a karkace shi kanshi wanda ya kai mai musuluncin bai san musuluncin ba to akwai wasu usul na addini da kan iya yiwuwa ya jahilce su wannan ana iya mai uzuri a duniya amma ba za ka yanke cewa dan wuta ne ko dan aljanna ba hukuncin shi yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci wannan to sai ce wa huwa jahilun fala yu'zaru bil jahl wannan ba za a mai uzuri da ainihin wato jahilci ba na'am قال رحمه الله قد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
فحينئذ فحينئذ
فبوء للتافي فكرنتا سندت على القاتل
فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله أي تكرار نعم سيكي تشوى وقد يقولها أنا تردني نعم وهو يظن أنها تقربه إلى الله mutum zai iya faɗin wannan kalima ta kafirci ɗin a zaton shi kalmar ma kusantar da shi za ta yi zuwa ga Allah ya faɗi kalmar kafirci amma a tsammanin shi ma shi ƙara kusanci ga Allah ne yake yi alhalin kuma kafirci ne kama zannal mushrikun kamar yadda mushrikai suke zato akan wasu kalmomi da suke faɗa waɗanda suke na shirka kuma kuma sai su yi tsammanin kusantar da su zuwa ga Allah suke wanda musulun ya fitar da hadisi a cewa mushrikai idan suna tsawafi gurin talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata to in suka zo labbaik la sharika laka sai su kara da illa sharikan sharikan huwa laka illa sharikan huwa laka wa ma malaka annabi yana tsaye a gurin sai ce qad qad ko qad qad ma'ana ku tsaya iyakan la sharika laka kawai ba sai kun kara da illa sharikan huwa laka ba sai su kara maimaita wani suka zo sai su kara da cewa illa sharikan huwa laka wa ma malaka wani kalmar ce ta shirka can sun kore fa ba wani abaka da abokin tarayya suka ce illa sharikan huwa laka sai dai wani abokin tarayya wanda yake naka ne wato wani waliyi naka ko wani suna nufin gumakansu wato sai sun kara da salata da uzza wala yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun sai sun kara da salata da uzza da manata da hubal da sauran gumakansu illa sharikan huwa laka wa ma malaka da shi da abin da ya mallakan din naka ne wato da gumakan da su kansu mushrika to kaga su suna faɗin haka dan neman kusanci zuwa ga Allah domin yanda suka ɗauki ɗakin Ka'aba da muhimmanci wanda ta kai in sun san kaya ba ta halal suka siye su ba sutura ba su da na halal din sun kwammace su yi dawafi tsirara sanda za a sabunta ginin ka'aba yadda suka yi kuwa duk wanda ya san kuɗin shi na kwace ne ko giya ya sai da ko sun kwasa sun a shigantaka ce sun san zunubi ne to wannan kuɗin kar ya kawo mana kuɗi na halal sulalan halal muke so mu aiki da su to shine da suka kwance to halal din su kuma kaɗan ne haka da suka zo suka yi ginin sai ya zama dukiyar su ta ba za ta kai su kwashe condition din gabaki ɗaya ba sai suka rage shine aka bar wannan makamu wato ainihin ibrahim din inda ainihin asas na annabi isma'il to shi ba asa da shi wasu da kudin su basu kai ba halal din ta kare gaba daya saura haram to sai ba za su sa a dakin ka'aba ba to wanda ya zan dukiyar haramun ma ba zai iya sawa a dakin ka'aba ba ta yaya in ya san wannan abin shirka ne ya san kuma kafirci ne ta yaya zai zo ya dinga faɗin shi yana dawafi a gurin kaga daka suna faɗi ne don su samu mai kusanci zuwa ga Allah amma kuma shirka ce amma shirka ce kamar yadda suke aslan bautar gumakan nasu ma dan me suke yi illa li yuqarribuna dallahi zulfa haula'i shufa'auna inda Allah to kamar haka ne zaka tarar da wani a yanzu yana zubewa gaban wani shehi yana zuwa yana sumbatar kabarin shi ko kubba'a shi yana ainihin wato yin sujada a gaban shi yana mai wasu abubuwa waɗanda suke na ibada da ba a makowa sai Allah sai ce a wai dan ya samu kusanci zuwa ga Allah wa kaga wannan ba bambanci tsakanin maganar shi da su Abu Lahab da suka ce illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kamar sai dai shi ba za a ci hukuncin shi ɗaya da Abu Lahab ba idan ya kasance yana da uzurin jahilci ko wata shubuha ko wani abu makamancin haka amma firqar da ke yin haka wannan za a iya kafirta ta firqa ce kafira ma ba dalle ya zama ayan din dukkan su kafirai ne ba sai wanda yake tajahal wa taghafal wa takabar fal hukmu yathbutu alai mafhum to saboda haka mutum yana iya faɗin kalma ta kafirci amma kuma shi fa da nufin neman kusanci zuwa ga Allah wato ba da gangan yayi ba ba kamar su fir'auna ba aga fir'auna da yace ana rabbukumul a'la ما علمت لكم من إله غيري إني لأقتل موسى وليدع ربا أبو فاجرتيني يا سن تقسكي ألا نشيني أبو بوتا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ظلما كيني da ainihin nuna isa da jiji da kai ya hana su fir'auna su yi imani amma sun san kafirci suke shi yasa da bala'i ya zo ya tabbatar an rutsa shi ba zai fita ba sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il sai ce wa ana minal muslimin ya san ba mai shiga aljanna sai musulmi an fahimci wannan to saboda haka sai a kiyaye wannan akwai shubuha da yawa shi yasa muka wato ainihin ce wannan littafi yakan kwaranye wa mutum kamar yadda ya samu suna kashfu shubuhat ya yaye maka duk wata yana ta shubuha da duk wani wato saƙa na shubuha da mushrikai suke jifawa ko waɗanda suke jahilai da mubtadi'a bai iya faɗinta amma kuma yana neman kusanci zuwa ga Allah kama kama zannal mushriku shi ne muka buga misali da wancan tsawafin da suke sai ce khususan in alhamaka Allah ta'ala musamman idan Allah ya kimtsa maka ma kassa an kaumi Musa abinda ya ba da labari dangane da mutanen annabi Musa alaihi salam ilhamin da yake nufi a nan in ka karanta kuma ka fahimta wato in Allah ya datar da kai gurin fahimtar fahwa na ainihin kissar annabi Musa da mutanen shi ma'a salahihim duk da kasancewar su mutanen kirki dan sun musulunta sun musulunta mutanen kirki ne wa ilmihim tar duk da ilimin su fa ba jahilai ne irin jahilai na gidin nan ba annahum atawu qa'ilina duk da haka suka zo gurin annabi Musa suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya mana wani abun bauta mana kamar yanda wa'annan mutanen suke da abun bauta domin bayan Allah ya tsiratar da su daga fir'auna ne sun ƙetare wannan tekun a gaba sai suka tarar da wasu mutane an dukufa ana bautar gumaka suka ce ya musa da allah na ilahan kama lahum aliha ka sanya mana wani abin bauta kamar yadda waɗannan suke da abin bauta amma duk da haka sai ya ce ina kuma kaumun ta jahalu ba ku fahimci addini ba har yanzu kaga kenan sai su an ba su uzuri saboda hudatha wa ahadin ne bi islam ba su jima cikin musulunci ba haka akwai hukunci wanda ya shafi daɗaɗɗe a musulunci akwai hukuncin da ya shafi wanda bai jima da shigowa addinin musulunci ba shi wanda bai jima ba ko da fa ya karanta ya fahimta saboda sabo da faɗin wasu kalmomi zai iya faɗin kalma ta da hukuncin ba zai haukan shi ba so da sabo da aikata wasu abubuwa zai iya aikata wani abu na shirka hukuncin ba zai haukan shi ba in dai an tabbatar da cewa ba munafunci ne ya shigo da shi cikin addinin ba an gane wannan kuwa shi yasa a hadisin abu marsadin al-ghanawi shi ma ai akan wannan babun yanzu lokacin da aka je ya ina ga yakin hudaybiya ko wani abu makamancin haka sai musulmai sai suka ga mushrikai suna da wata magarya da suke rataye ta kubban su da makaman su abu ya suka ce ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq kuma sama mana icen da zamu dinga rataya wato ainihin makaman mu kamar yadda mushrikai suke ratayawa kaga ba rataya wacce illar ba fa illa ita ce me kudirin da mushrikai ke da su ke da shi gurin rataye ta kubban nasu a itan tabarruki suke yi da shi kake suka ce mu ma a sama mana ice mu dinga ratayawa a su ba su gama fahimtar cewa wannan ma shirka ba ne shi yasa ya ce kultum wallahi kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha amma su ma ba a kafirtar da su ba duk da wannan qadiya ta mutanen annabi musa zamakhshari yayi kwaba sai ce sun kafirta da faɗin wannan kalma shi kadai ne kuma ya faɗa haka daga cikin malaman tafsiri wanda ba shirka bane ba saboda suna da uzuri a gurin to amma malam yana mana bayani akan me shi asalin kafircin ba hukuncin su wanda suka yi waccan kalmar ba asalin hukuncin mutumin abin da suka aikata din asalin shi kafirci ne duk da kasancewar ma kai su ba su aikata ba mutane annabi Musa tambaya su kai to abin da kai niyyar yi sai baka yi ba kaga ba za a baka zanubi akan aiki akan wannan niyyar ba to amma dai hadarin da ke cikin wato ainihin shirka yanda take tasarri take shigowa cikin musuluncin mutum shine malam yake nuna mana cewa bayan fa'idar ka, ka, ka gode ma Allah kan ya datar da kai kan addinin musulunci da kuma ka ji tsoron kada aikin ka ya lalace da aikata shirka domin wa'incan bayan Allah duk da ilimin su da salahasu hakan ya bai ainihin hana shedan ya jefa musu wannan tunanin ba duk da sar'an nabi Musa ya maza maza ya wanke musu wannan tunanin kamar yadda su ma wa'incan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke musu to ina tsammanin ka ga mu da ba annabin a tare da mu in shirkar ta zo in ba sa'a ba kafin ma a gano mutum ya yi nisa cikinta shi ne abin da malam yake mana ishara zuwa gare shi to fahina irin a wannan lokacin ne ya azumu khawfu tsoronka zai ƙara girma ka ƙara jin tsoron kada aikinka ya lalace wa hirsuka ala ma yukhlisuka daga nan ne zaka ƙara dagewa wurin kwaɗayi akan abin da zai tseratar da kai ya kubutar da kai فحينئذ يعظم خوفك وانا تكرار وحرصك على ما يخلصك من هذا وامثاله kan abin da zai kubutar da kai ya nisanta kai daga irin wannan shirkan da ire-irenta kuma da neman taimakon Allah da yawan addu'a da halartar majalis na ilimi da yawan karatun littattafan tauhidi da aqida la'alla Allah an yuhdisa ba'da zalika amra amma ka daskare akwai wanda shi yake ganin shi tauhidi wani abu ne wanda cikin awa biyu za iya ma bayanin shi ka gane kuma har duniya ta nade kana nan a matsayin mai tauhidi wannan gurur ne ya cuci kanshi wannan hauka ne annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban da sun fi kowa fahimta sun fi kowa ganewa aka gama rayuwar makka aka dawo madina bai fasa kira zuwa ga tauhidi ba har ya bar duniya har numfashin shi na ƙarshe yana kira zuwa ga tauhidi to ina ga mu masail na tauhidi annabi na cewa mu'azu kar ka gaya musu dan kar su dogara manyan sabai ne ba ake cewa kar a gaya musu ina ga mu saboda haka at-tauhid amruhu khatir akwai babban lamari dangane da tauhidi in ka sake ka kuskure to fa babu wani kara babu wani alfarma babu wata wani mutunci da mutum zai zai tafi ka mutu ba tare da tauhidi ba ka shiga uku duk laifin da kai Allah yana iya yafe maka amma ban da shirka duk aikinka na alkhairi suna iya lalacewa ban da tauhidi shi in dai ya kafu ya kafu kawai ina fata an fahimci wannan in dai ya kafu ma'ana a lahira muke nufi ka mutu da shi in dai akwai shi wancan ayyukan naka kila akwai wasu abubuwa waɗanda suka hana a karɓa aikin naka a kwashe ka a wuta da kai amma tauhidin nan shi zai kuɓutar da kai zai kubutar da kai wata rana mutum sai an kai shi aljanna duk da ba a so a ce a fara biyawa da kai ta wuta su mutanen kirki motsinta ma ba sa so su ji la yasma'una hasisa Allah ta'ala ya samu dace za mu ga shi insha Allah